السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوتا ربيع الآخر hijiran ma'aikin sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da biyar Allah ta'ala a cikin ikonsa ya haɗa mu a wannan masallaci kawai shaikh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah domin ci gaba da darasin wannan littafi a cikin qadat shabab ash-shi'ati lil haqq na Sheikh Sulaiman bin Salih al-Kharashi hafizahullah ta'ala za mu tashi tambaya ta saba'in da ɗaya a cikin tambayoyin da malam ya tsara su a cikin wannan littafi wanda suke bayani akan yanayin yadda akidun shi a suke da abin da kuma suka yi imani da shi da kuma abin da suke bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a aqidar su da shi malam ya إذا كان لعلي وولديه رضوان الله عليهم كل تلك الخوارق التي ترويها كتب الشيعة ما لن يجي إذن يكسن شيء سيدنا علي رضي الله تعالى عنه دائن سبدالي سيدنا الحسن da سيدنا الحسين idan sun kasance suna da alkhawarik waɗannan abubuwan da suka saba ma al'ada an ce ma alkhawarik idan an ce alkhawarik su ne abubuwan da ɗan adam yake yi waɗanda sun saba ma al'ada a ƙa'ida ɗan adam bai kamata a gaye wannan abin ba domin ya wuce matsayinsa shi na ki kuma alkhawari jam'i ne na kharika alkharika fara daya alkhawari jam'i sun kasu gida uku akwai alkhawari da ake ci musu al-mu'tizat akwai alkhawari da ake ce musu al-karamat akwai alkhawarik da ake ce musu al-istidraja alkhawarik wanda ake ce musu al-mu'jizat sune abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake ba annabawansa da manzanninsa idan an yi musu musu an ce su ba annabawa bane to dan Allah ya gaskata su sai ya ba su wasu abubuwa ko wasu maganganu ko wasu ayyuka ko wasu yanayai waɗanda idan suka aikata su sai ya zama sun saba ma abin da ɗan adam ya sani a cikin ƙwaƙwalwarsa kuma ya wuce tsarin tunanin ɗan adam. Misali, annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da matakansu. Allah madaukakin sarki ya ba annabi Salih alaihi salam taguwa. Wacce taguwan nan Allah madaukakin sarki ya halicce ta yau ta sha ruwa ga baki ne ta za ta shanye ruwan garin gobe kuma su ko mutanen gari su za su sha wannan taguwar annabi salihu kenan sannan misali annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi sanda wacce idan ya aje wannan sandar ya aje ta a ƙasa ya wurgi da ita sai ta zama ta zama macijiya idan kuma ya sa hannunsa a cikin hammata ya fito da shi sai hannunsa ya rika haske fiye da hasken rana wannan mu'jiza ce da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabawansa mu'jiza annabi Isa alaihi salam Allah ya ba shi likitanci wanda likitancinsa ya kai ma matsayin da yughriqul aqmaha wal abraha wa yuhyi al mauta sai a ka masa kuturu wanda kuturtarsa ke zuba sai ya shafa shi ya masa tofi sai ya warke a ka masa makamu wanda zai gani da dum sai ya shafa idansa sai ya dawo yana gani a nuna masa kabari na matacce wanda ya shekaru da mutuwa annabi isa alaihi salatu wasalam sai ya ce makabarin ya tashi sai ya tashi kuma ya ci gaba da rayuwa wannan mu'jiza ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabawansa ita ce ake ce mata khawarikul anbiya wal mursalin ake ce mata al-mu'jiza mu'jiza ce na mu'jiza na faruwa ne idan an yi musun annabi an ce kai ba annabi bane sai karamar karamar su ne na waliyai su waliyai ba mutum su ake ba dama ba abu ba a ce ka fito ka ce kai waliyai ba ne ba inda nassi a cikin musulunci ya ce ka zo kai kalla ka ce kai waliyai ne annabi shi ne Allah ya aiko shi ce zo ya bayyana ma mutane cewa shi annabi ne amma waliyi in Allah ya zaɓe shi a matsayin waliyinsa waliyi ke ɓantacce to ba wanda ya zo ce kalla da waliyyantakarsa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma mutane cewa wani waliyi ne shi ma sai ya bashi wasu abubuwa da shi kan shi waliyin bai san yana da waɗannan abubuwan ba sai kawai ya faɗi magana sai magana nan tabbata ko ya wani aiki mai ban mamaki to wannan shine ake ce masa karama na waliyai sannan akwai al-istidraja istidraj kiwon ragon layya da Allah yake ma shedanu shedanu lalatattu sai Allah madaukakin sarki ya ba su wata kudura ya ba su wani iko su zo su rike yin wasu abubuwa masu ban mamaki domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da musu talala ci gaba da bacewa kuma su ci gaba da batar da wasu waɗannan su ne ake da musu hawari na lalatattun mutane to shi ne sai ma da yake cewa idan sai dina ali radiyallahu ta'ala anhu da ƴaƴansu sai dina alhassan da sai dina alhussein radiyallahu ta'ala anhu ma suna da irin waɗannan alhawari suna da alhawari wato abubuwan da suka saba ma al'ada in har suna da su irin wanda littafan shi'a ke ruwaitowa wa hum yanfa'unahum al'ana kuma suna iddia'in cewa sayyidina ali bai da rai yanzu sayyidina al-husayn da sayyidina al-hasan radiyallahu anhum duk ba su da rai amma in shi'a suna ittigasa da su in sun shiga cikin damuwa to suna kiransu mutum ya shiga cikin musiba bakin ya kira sunan Allah sai kira sunan Sayyidina Ali ya shiga cikin musiba ko wata fitina makin ya kira sunan Allah sai kira sunan Sayyidina Al-Hasan ko ya kira sunan Sayyidina Al-Husayn to shine ma da yake cewa idan Sayyidina Ali da Sayyidina Al-Hasan da Al-Husayn radiyallahu anhum in suna da irin waɗannan mu'jizozin da littafai shi'a ke ruwaitowa kuma suna itti'a'in cewa sayyidina Ali har yanzu zai iya amfana su a rayuwa sayyidina Al-Hasan zai iya amfana su a rayuwa ma yana amfana da su sayyidina Al-Husayn ma na amfana su in sun shiga musiba za su kira su kuma a yadda suke riyawa suna kawar musu da wannan musiba idan suna da wata bukata kamar ta neman arziki suna biya musu idan suna da wata bukata ta ilimi suna biya musu idan mace tana neman aure za su iya biya mata wannan bukata malaki in har waɗannan bayan Allah sahabban Allah sallama kuma 'yan gidansa suna da irin waɗannan wahum amwatun alhali sun riga sun mutu kama yanzu kamar yadda 'yan shi'a suke riyawa فلماذا لم ينفعوا انفسهم وهم احياء to me yasa ba su amfanar da kansu ba a lokacin da suke da rai abubuwa da yawa sun abu a zamanin waɗannan bayan Allah na gari wanda in har suna da irin waɗannan mu'jizozin da 'yan shi'a ke ruwaitowa to ya kamata su amfanar da kansu ba sai sun rasu ba su rika amfanar da wanda ke da rai ina jin mun gane abu da malai ke nufi ‘yan shi'a suna ruwaito abubuwa da yawa suna dangantawa zuwa ga sai na Ali radiyallahu ta'ala an wannan wani ɗan littafi ne gashi ɗan karami ɗaya daga cikin malaman shi'a wanda yake rayuwa a ƙasar kuma ke rubuta shi سنة التاسع الحسن والحسين عليهما السلام وإحياء الموتى ويليه مقتطفات من عيون أخبار الرضا عليه السلام وإثبات الهدى بقلم الكاتب والباحث الكويتي أحمد مصطفى يعقوب أم بقى التاسع لبوجي لكاع سنة التاسع الحسن والحسين عليهما السلام وإحياء الموتى الحسن ده الحسين ده كما يتسكي راية متتو suna da iko na su rayar da matattu ga mukaddimarsa yake cewa bayan ya yi abin nan dinsa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidil kainati abil qasim muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wal la'nu da'im ala a'da'ihim wa mukhalifihim ila qiyam yawmiddin bayan ya wannan sai ce amma ba ya ce bayan haka faƙad ya gunnu ba abu wasu suna zaton anna iya almauta lalle rayar da matattu min muqtafatil khaliq subhanahu wa ta'ala fa rayar da matattu wasu suna zaton cewa ya ke banta ne kawai da Allah subhanahu wa ta'ala kawai a matsayin sa na mahalicci wal haqiqatu khilafu dalika amma abin da yake tabbas shi ne sabanin haka Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki idza arada infaza amri idan ya nufin zartar da wani abu aw kalahu ila al-adwaj wal alati al-mu'addati lahu fil khalq wal insha'i to sai ya wakkala wasu na wasu wasu wakilai ko wasu sinadarai ko wasu na'urori wanda ya tanada don wannan a halittarsa ko kuma kagawarsa ke yake fa'ala ta bin limita ga misali an Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah madaukakin sarki aukala li ba'd al mala'ikati aukala qabd al arwah ila azra'il alayhi salam wai Allah madaukakin sarki ya wakilta azra'ilu wannan suna ne da ma bai tabbata sunna babu shi ya tabbata a sunan malakul mauti mala'ikar mutuwa da azra'i a cikin littafin isra'iliya ne ya tabbata sunan sa haka amma a sunna sunan sa malakul mauti qur'ani ya kira shi da malakul mauti kul ya tawaffakum malakul mauti alladhi yukila bihi to shine yake cewa Allah madaukakin sarki ai ya wakkala azra'ilu ya zama shine mai karɓar rai wa awkala bi ba'd al mala'ikati al azaba sannan ya wakkala wasu mala'iku da su ne masu yin azaba wa ila jibril alayhi salam tabligh al-anbiya'i alayhi salam sannan kuma ya wakkala mala'ika jibril ya zama shine yake kula da wahayi zuwa ga annabawa wa haka za aka to shine sai bayan ya wannan mukaddimar yana son ya tabbatar da cewa yana son ya tabbatar da cewa sayyidina al-husayn sayyidina al-hasan suna da ikon turayar da matattu a ƙarshen mukaddimar sai ce wa fi hadal kutaybi mutawazili yace a cikin ɗan ƙaramin wannan littafin nadkuru ba'd ma'ajid al-imam al-husayn alayhi salam al-imam al-hasan alayhi salam wal imam al-husayn alayhi salam ke za mu faɗi wasu mu'jizozi na al-hasan da kuma sayyid al-husayn fi ihya'il mawtayid da suke da ikon turayar da matattu كإشارة إلى وجود عدد كبير من الروايات يرمنوني زواج نصوصا ما سيوى دروايوني ما سيوى حول إحياء الأئمة عليهم الصلاة والسلام للموتى يد أئمة تكيد إيقن تا يد متك أئمة شيئا ونسألكم الدعاء فيهيكم خيرا منا وقوم في منا الدعاء ألا يتاقى مقد الخير انجيش a ciki ga ga abin da ya kawo ya ce awwalan al-imam al-hasan alaihi salam ya ce ga misalin yadda al-hasan ya tayar da matattu yace an abi ja'far wai abu ja'far shi muhammad al-bakir ko qala yace ja'a an-nasu ila al-hasan wasu mutane sun zo wajen sayyidina al-hasan fa qalu lahu sai suka ce masa arina ma indaka min ajaibi abika ka nuna mana cikin abubuwan ban mamakin da babanka ke da su waye baban shi sayyidina ali ko allati kana yurinaha wanda lokacin da yake da rai yake nuna mana qala fi al-hasan yace wa tu'minu bi zalika shin kun yi imani da wannan qala ke qala tisku qala kulluhum ke dukkanin su suka ce na'am nu'minu bihi wallahi suka ce kwarai mun yi imani da haka mun rantse da Allah qala sai yace fa ahya lahum maitan bi idnillahi ta'ala sai kawai tayar musu da wani matacci da izinin Allah fa qalu bi ajma'ihim sai dukkanin su suka ce nashhadu bi annaka ibnu amiril mu'minin haqqan mun shaida lalle kai dan amirul mu'minin ne tabbas wa annahu kana yurina mithla hada kaseeran ya kasance yana kwatanta mana yana nuna mana irin haka da yawa wannan ya ya ya ya fito da shi daga cikin littafin madinatul ma'ani na hashimin baharani eh har sai da ya faɗi abin nan taba'ar kamfanin taba'atul ula sunan kamfanin mu'assasatul alami lil masbu'at a ciki ya kawo wannan magana to shine sai sai aqulu bayan ya kawo wannan riwaya ta sai ce to ni kuma ina cewa yushihu hadha an-nass ila kasrati ma'ajiz amir al-mu'minin wannan nassin na wannan riwayar da aka kawo yana nuni zuwa ga yawaitar mu'jizozin amirul mu'minin sayyidina ali kama yushiru ila mu'anatin imam al-hasan alayhi salam kamar yadda kuma yake nuni zuwa ga yadda al-hasan ya sha wahala min alladhina yashkuna fi fada yashkuna fi fada'il ahli al-bayt salawatullahi wa salamuhu alayhim irin wahalar da sayyidina al-hasan ya sha game da mutanen da suke shakka game da darajoji da falaloli na ahlul bait ala raqmi min mushahadatihim li karamati wa fadaili ahlul bait salawatullahi wa salamuhu alaihim duk da yadda suka ga waɗannan falalolin da waɗannan mu'jizozin sai ce wa ha'ula'in nasu ma zadu ya ishuna bainana ila al'ana yace irin waɗannan mutanen masu shakka game da falaloli da darajojin ahalin baiti har yanzu suna nan suna rayuwa a cikin mu fa hum yunjiuna ayya karamatin li ahalin baiti alaihi wassalam suna maka kowace karama za a ci ahalin baiti suna da ita in ji shi wannan shi wannan Ahmad Mustafa Yaqub da yake wannan bayani riwaya ta bi ce an Abi Ja'far alaihi salam qala جاء ناس إلى الحسن بن علي عليه السلام wai wasu mutane sun zo wajen sai na alhassan faƙalu suka ce an na ba'aba ma inda samin ajaibi abika ka nuna mana wasu daga cikin abubuwan ban mamaki na babanka allazi kana yusina ha waɗanda yake nuna mana su faƙalu sai ta atuminu na bizalika shin kun yi imani da haka qalu sai suka ce na'am nu'minu bihi wallahi mun yi imani da haka mun rantse da Allah qala sai ce alai alaysa ta'rifuna amiral mu'minin alayhi salam ai ina jin kun san sayyidina Ali Amirul Mu'minin babana ko qalu bala sai suka ce eh mun san shi kullu la na'rifuhu dukkanin mu mun san shi qala sai sai ne riwaya yace fara fa alahum janibat tasil sai kai sayyidina Ali ya yaye wani labule kai Al-Hasan sai ya yaye wani labule fa qala sai shi a ta'rifuna hadha al-janifa kun san wancan da ya zo na a kujerarta qalu bi ajma'ihim sai suka ce ga baki ɗayan su haza wallahi amirul mu'minin wannan ai sai ina ali ne wa nashhadu annaka buhu kuma mun shaida kai dan sani wa annahu kana yurina mithla zalika katira kuma shi ma dama ya kasance da nuna mana haka da yawa yin wannan fita sunniya ake karanta wa mutane ka sunniya ba sunan da zaka kira irin waɗannan labaran fiye da tasuniya gizo da koki irin shi ake tara mutane a fata musu lokaci a karanta musu wannan kuma a yi kabbara a gama a ce salawa irin wannan irin wannan tatsuniya ake kiran samunta ku duba irin wannan to haka ya kawo su waɗannan wasu daga cikin na sayyidina al-hasan kenan da suka danganta musu to ga na sayyidina al-hasan yace thaniyan nabi an yahya ibn ummi tawil qala kunna inda al-husayn alayhi salam me riwayar nan yace muna wajen sayyidina al-husayn iz dakhala alayhi shabun yabki sai ga wani matashi ya shigo wajen sa yana kuka fa qala lahu al-husayn alayhi salam sai sai al-husayn yace masa ما يجيك وين يساقك كوكاني قال إن والدتي توفيت للي ما ماتاتي كمت في هذه الساعة عوانا اللوكس ولم توصي كما بتي وكيا وين متاشي وزوجة سيدنا الحسين شيني فدا مسحك ولها مال كما ما من ننتا وتنا دوكيا وكانت قد أمرتني ألا أحدث في أمرها شيئا حتى أظلمك بخبرها وكانت قد أمرتني ساقة شتاء مرجيني ألا أفجس با أحدث با ألا أفجس في أمرها شيئا kada in aikata wani abu a cikin al'amarinta hatta uli maka ya kabari ha haske na baka labarinta. Fakalin Hussein alaihi salam sai wani sai na Hussein ya ce, Kumu hatta nasira ila halin gurrati. yace ku tashi mu tafi wajen waccan ƴantacciyar mata wa kumna ma'ahu sai muka miƙe tare da shi hatta ta haila ila babil bayt alladhi tuwfiyat fihi almar'atu wa hiya mustiyatu sai muka shiga har muka kai bakin kofar gidan da matar ta mutu alhali kuma an lillige ta fa ashrafa ala albayt wa da Allah aliyya sai sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu sai yaje ya hau gaban gidan wada Allah ya roki Allah li yuhiyaha dan ya rayar da wannan mata hatta su fiye da ma su hibbu min wasiyati har sai ta yi wasiya da abin da take so na na wasiyata fa ahya Allah ko sai Allah ya tashi wa idza al-mar'atu jalasat wa hiya tatashahhad sai ga mata kawai zauna akan kujera tatashahhad tana ta'ilala tana la ilaha illallah fa ahya Allah abin nan sun manazarar ilal Hussein alaihi salam sai ta kalli sai da al-Hussein sai ta ce masa duka kudin bai ka ya maulaya sai ka shiga gida mana ya shugabana wa murni bi amrika sannan ka umarce ni da umarnin da kake son ka bani fada khala waja lasa ala makhdati thumma qala wasi yarhamukillah shikenan sai shiga ya zo na akan wata kujera shikenan sai ya ce mata ki wasiya Allah ya ji kanki فقالت لي يا ابن رسول الله فقالت كذا شيء يا ابن رسول الله إن لي من المال كذا وكذا في مكان كذا وكذا فقد جعلت ثلثه إليك لتضعه حيث شئت من أوليائك كذا شيء يا كيدن النبي ina da dukiya kaza da kaza to nayi wasiya ɗaya bisa uku wannan wasiyan na baka kai amfani da ita inda kake so ka ba masoyanka wasulusani jizini hada sannan kaso biyu kuma na ɗana ne wannan in alimta annahu min muwalika wa awliyaika amma fa ka ba shi gadan ne in ka tabbatar da yana cikin masoyanka in baya cikin masoyanka to ka a bashi wannan gadan ji dan Allah ta mutu ta dawo za ta raba gadan ta da kanta wa in kana mukhalifan fa khudhu ilayka fala haqqa للمخالفين في أموال المؤمنين idan ko ka san yana cikin makiyanka baya cikin ƴan shi'a to kada ka bashi koci har ka bashi koci domin da cancanta masu saba maka wanda ba su cikin shi'a ba su zama suna da haƙƙi a cikin dukiya mumin mu ne ƴan shi'a sun masu alatu an yusalli alaiha daga nan kuma sai ta roƙe shi ta ce mata sallah وأن يتولى أمرها سنقوم شيء كل الأمر عنها ثم صارت المرأة ميتة كما كانت سنتساعد قوما تموت أمر يد لا تموت وأن المجلس يتاوش المجلس يتاوش أسجل بهار الأنواع to kun ji wannan abin shine shi malamin sai shine wannan littafin shi Ahmad Mustafa Yaqub sai ya ce a ƙulu sadakaka wallah ya ce ina cewa wallahi ya al-husaini kayi gaskiya na rantsi da Allah fala haqqa lil mukhalifina fi amwalil mu'minina duk wanda ya saba mana mu mun ne yan shi'a to ba yi da haƙƙi a cikin dukiyar mu eh kaji abin da ya faɗa to kun ji irin wannan to su ne mu'jizozin da sayyidina Ali da sayyidina Al-Husayn da sayyidina Al-Hasan radiyallahu anhum ajma'in suke da su a wajen yan shi'a karama tabbatacciya a bashi a wajen aqida ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa sun tabbatar da akwai waliyai Allah ta'ala ya tabbatar da yana da waliyai kuma aqida ta ahlus sunna wal jamaa ta tabbatar da cewa waɗannan waliyan suna da karamomi Allah zai iya zaben wani bawa daga cikin bawarsa bayinsa ya bashi wata karama amma waɗannan karamomin ba irin waɗannan labaran da tatsuniyoyin ba. Mun gane. Shi ne malam bayan ya kawo wannan, ya yi wannan magana ya ce, To, in dai har Sayyidina Al-Hassan da Sayyidina Al-Husayn, radiyallahu ta'ala anhum ajma'i suna da irin waɗannan karamomin ko waɗannan mu'jizozin ma dan sun wuce karamomi a wajensu. In har suna da su, to me yasa Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn radiyallahu anhuma ba su amfana ma kansu irin waɗannan mu'jizozin ba lokacin da suke da rai sai bayan sun rasu sannan mabiyansu ko magoya bayan su za su ci gajiyar waɗannan mu'jizozin ai wanda ya kamata ya fara cin gajiyar waɗannan mu'jizozin shine wa su da kansu su fara amfanar da kansu sannan mallan zai buga mana misalai sai ya ce faqad wajadna aliyan radiyallahu anhu lam yastakabda lahu amru khilaf awan shekaru hudu da watannin da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an je a kasashin a cikin khalifanci al'amarin khalifanci bai tabbata a gare shi ana wannan ga waccan rigima ana wancan ga waccan rigima rigima ta farko ita ce rigimar neman sai an fitar da waɗanda suka kashe sayyidina Usman ibn Affan an yanke musu hukunci wanda kuma Allah ya kaddara duk waɗanda suka kashe sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu su suka zo suka zage sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ba za su yace yake ya fito da su domin a yanke musu hukunci shi yasa sai suka yi amfani da wannan dama domin tajar jinjimu kala kala da haka sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu rigingimu da sauran haɓon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin kada a samu zaman lafiya domin a fito da su a yanke musu hukuncin da ya cancanta da su na kashi sahabin Allah sallama da suka yi khalifan manzan Allah sallama na uku. To in sai da na'ala radiyallahu ta'ala an yana da wasu mu'jizoji ai kaga ya kamata ya fara gano su ya fito da su ya ce kai wani da wani da wani da wani ku ne munafikan da kuka ke sai na Usman ibn Affan to daga za ne yake mutunci amma bai gan su ba bai san su ba kaga da yana da mu'jiza ai ya kamata ya gane shi na farko shi summa mata maqtulan sannan kuma aka kashe shi aka kashe shi ya fito zai yi sallah da ba aka kashe shi kaga da yana da mu'jiza ai da sai kare makansa ko manzon Allah ta sallama an yi shirin a kashe shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba Allah madaukakin sarki ya kare shi manzon Allah ta sallama a shekara ta biyar banul nabi yahudawa ne daga cikin yahudawan madina kamar yadda riwayoyin da littafan sira suka zo duk da wasu malaman hadisi suna ganin a cikin waɗannan riwayoyin akwai wani za'ifin rawi amma malaman sira suna kawo wannan wannan nabi suka gayyaci manzo Allah kuma suka ce ya zo gidan ya zo unguwar su ai sulhu ya zo ai sulhu domin su sun ce ba za su yi yakin al-ahzab ba to amma kuma gashi an yaki an kashe musu wani dan uwa sai manzo Allah kuma saboda zaman lafiya sai tashi ya tafi wannan unguwar tasu a sai sun yi shirye sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan za ku ga mu'jizar annabi ta fito a fili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga mala'ika jibril alaihi salam ya ce masa ya tashi daga wannan wata yana tashi ashe yahudawa sun shirya ta bayan katanga cewa wani kagotin dutse ya turmushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan da abuta manzo Allah sallallahu yana tashi shi kenan kawai sai sai dutse ya faru wannan shine ya jawo aka yaƙin banin nabi ghazwatu banin nabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin ta ya bamu labarin wannan yakin a cikin suratul hashir والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرج الزوا إن الله مدوكتو سكي يا جماعة بياني أجمع ده ولا ياني kun ga wannan da farko ce na biyu in ka koma tun a maka ai mitin aka yi aka shi annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin hijirar ta kenan an yi mitin kowace kabila ta ba da wakili ɗaya ta ba da wani daga cikin zaratan matasansa matasanta domin a zo a kashe manzo Allah ta salama ta yadda danginsa banu hashim ba za su iya fuskantar kabilun larabawa ga baki da ke faɗa da su ba tunda taron dangi aka yi Allah madaukakin sarki ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarce shi ya hijira sannan manzo Allah ta sama ya tafi ya je ne musu na Abu Bakar ya sanar da shi shi kadai yace kuma kai za ka raka ni ka zo mu tafi tare sai na Abu Bakar shi ya dauki nauyin hijira ga baki daya duk abin da ake nema na tare da aka tare da na fita shi ya dauki wannan nauyin kaga wannan misali na sanar da Allah sanar wanda Allah mu da kuma kima manzansa an yi niyya a kashe shi sannan misali na uku wa yahudiya a khaibar ta san manzon Allah ta sama yana son nama yana son karfata yana son cinya baya na dinkiya so da ka can ai koma da manzon Allah ta sama abinci a cikin wannan abincin ashe ta sa goma manzon Allah ta sama yayi haka zai ci ya gata mala'ika jibrilu alaihi salam yanzu ya sanar da shi cewa akwai guba kaga wannan misali ne na uku daga cikin misali misalai da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabin Allah to ko annan misalan kawai sun isa to in sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana da irin waɗannan mu'jizozin da in shi a suke ruwaitowa a littafansu gashi nan mun karanta wasu daga cikin ma ba na shi ba a na ƴaƴansa guda biyu to me yasa ya aka kaje sayyidina ali radiyallahu ta'ala ina mu'jizar take sannan wa wajadna al-hasana kadhalika yuqarru lit-tanazul 'an al-khilafa sannan mun ga sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu ya kai ga matsayin da tila ya sauka daga matsayin sa na khalifa da aka masa mubaya'a bi muawiya radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu in yana da mu'jiza ai kaga manzon Allah sama ya riga ya ce innakum hadha sayyid sai nan nawa ya nuna sai na alaka nake shugaba ne amma sai ya faɗi hikimar da za ta sa ya zama shine sayyidul sai ce wa sayuslihu Allah bihi baina fi'atayn azimatayn min almuslimin da sannan Allah zai yi amfani da shi domin a samu sulhu tsakanin jama'u guda biyu da ake da su masu girma na na mummunai ashe kaga bangaren sayyidina al-muawiya mummunai sannan bangaren shi ma sayyidina al-hasan ashe dukkanin su mummunai ne da shaidarwa da shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan misali na gaba wa wajadna al-husayna yata'arradu lit-tadyiq mun ga kuma sayyidina al-husayn mutanen kufa mutanen iran a wancan lokacin mutanen iraki suka gayyace shi lit-tadyiq har suka matsa mata summa lil-qatl kuma suka kashe shi ولم يحصل له مبتغاه sannan abin da ya fita nema na a masa mubaya'a ya zama khalifa bai afku gare shi ba hakan ba ta samu a gare shi ba wa haka zaman ba'dahu haka waɗanda suka zo bayan su daga cikin al'umman shi'a dukkanin su idan ka ɗauki tarihin kowanne daga cikin su sai ka ga wani abu da ya faru da shi in har waɗannan al'umman suna da mu'jiza to da mu'jizar ta su sai tasiri abubuwan da suka afku da su ba su afku da su ba mun gane wannan ai to malam wannan tambaya ce mai muhimmanci in dai har abubuwan da ƴan shi'a suke ruwaitowa da mu'jizozi da suke dangantawa zuwa ga sayyidina Ali da ƴaƴansa guda biyu sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn in dai har da gaske ne to ya kamata waɗannan abubuwan da aka lissafa a baya bai kamata su afku a gare su ba domin suna da mu'jiza daga Allah Allah zai kare su malai ce fa aina tilka al-khawarij allati kanat indahu to ina waɗannan mu'jizozin da suke da su ina suka fana sai bayan sun mutu ne sannan mu'jizozin na suka bayyana ake neman istighatha da su mutum ɗan shi ya mutu ya rika kuka yana cewa a dawo mashi da shi maman mutum ta mutu ya je ya kai kuka ya ce a dawo da ita domin ta yi wasiya kuma har a tayar da ranta a tayar da ita da ranta ta zauna akan kujera ta yi wasiya har ta raba gadanta sannan kuma ta sake mutuwa kai wannan ko mu'jiza tana da ban mamaki wannan tambaya ta saba'in da ɗaya ce tambaya ta saba'in da biyu ma da ya ce ya zo shi'atu ‘yan shi'a suna riyawa, an na fada'ila aliyin radiyallahu anhu mutawazira an zarika shi'a. Suna ruwaitowa cewa da yadda na Ali radiyallahu ta'ala anhu yana da wasu falaloli, kuma falalolin nan nasa sun kai matsayin mutawatirai. Abin da ake ce mutawatiri a cikin ilimin hadisi ko a cikin ilimin tarihi shine labarin da adadi ne yawa ya bada, ta yadda al'ada ba za ta iya haɗuwa ba za ta iya musa cewa sun haɗu ba za ta iya cewa sun haɗu sun yi karya ba shi akwai labarin nan ya afku a maka ya afku a madina ya afku a najeriya ya afku duk labari ɗaya wanda ya zama mutu wasiri ce to ƴan shi'a suna cewa falalolin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sun kai irin wannan matsayin ta yadda hankali lafiyayye ba zai iya musa waɗannan ba kuma suka ce wai mutawatirai ne an tsari shi'a waɗannan falalolin nasa sun tabbata ne sun kai har tawatur kuma ta hanyar yan shi'a wa kada nassu ala imamatihi haka nan yan shi'a suna riya cewa ai nassin da yazo yace sayyidina ali shine imami bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbata ne ta hanyar tawatur fa yuqalu fi ma lan yashi sai a ce, amma shi'atu, amma ‘yan shi'a, allazi na dai su mina sahaba waɗanda ba sa cikin sahabbai, fa innahum lam yarau annabi sallallahu alaihi wasallam. Ai ba su ga manzo Allah sallallahu ‘Yan shi'a waɗanda ba sahabbai ba, ai ba su ga manzo Allah sallallahu alaihi ko? Duk wanda ba sahabi bane shi bai ga annabi ba. To an ce mana kuma tawaturin nan na cewa sai na adana da wasu falaloli sun tabbata ne ta hanyar ‘yan shi'a, to ‘yan shi'a kuma ba sahabbai ba ne, walam yasma'u kalamahu kuma ‘yan shi'a ai ba su ji maganar manzon Allah su san wadan ba su rayu da shi ba. Domin shi'a an kafa ta ne bayan annabi ya rasu, to ta ina aka samu tawatu. Fa naqluhum huwa naqlun mursalun munqati'un. Sai na riwayarsu in ‘yan shi'a suka ruwaito suka ce annabi ya ce sayyidina ali na da falala kaza to wannan riwayar ta su ta zama riwaya mursala munqati'a wato an sami yankewar isnadi kenan a cikin ta yanzu misali ni ban ga saddauna ba ban rayu da saddauna ba sai in zo sai in ce muku saddauna ya ce kaza kuma ba wani ya ban labari ba ni da kaina ni da kaina na ji saddauna ya faɗa ba kuma ta rediyo ba to ta ina na ji kaga dole a tsakanina da saddauna Allah Allah a ce akwai mutum ɗaya ko biyu to ƴan shi'a dole ya kasance a tsakaninsu da manza da ta sama akwai mutum ɗaya ko biyu kuma cikin mutanen da za a ce akwai dole akwai sahabbansa idan kuma ana son riwayar ta zama mutawatira to ba sahabi ɗaya ba ba sahabi uku ba ba sahabi hudu ba sai sun kai wani adadin da a al'adance a ɗabi'ance a ƙwaƙwalwar ɗan adam lafiyayye ba zai yiwu a ce waɗannan adadin su haɗu su karya ba su kuma su kuma sahabbai a wajen ƴan shi'a ga baki ɗayan sun zama kafare sai mutanen da ba su wuce bakwai ba da za a samu tawaturi ina jin kuna gane ba abin da malam yake yi in lam yusniduhu ila sahaba idan ba su danganta abin da suka rawaito zuwa ga sahabbai ba lam yakun sahihan to riwayar su ba za ta zama sahihiya ba dole ko an ji ko an so ya kasance sun danganta abin da suka ruwaito zuwa gaba zuwa ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam والصحابة الذين تواليهم الشيعة نفر قليل بضعة عشر أو نحو ذلك su kuma sahabban da sahabbai suke yan shi'a ke son su gabaki ɗaya ba su fi sha wani abu ba ƴan kaɗan ne to sai na za a samu tawatur wa haula ila yakutu tawatur bi naqlihim mutanen da ba su wuce sha wani abu ba ba za su taɓa zama mutawatirai ba ba za a iya samun tawaturi da su ba wal jumhurul a'zamu min as-sahaba sannan adadi mafi yawa na sahabbai allazina naqalu fada'ilahu wadanda su suka ruwaito kalalolin sayyidina Ali ba su koye ba taqdabu shi'atu fihim ɗan shi'a na suka su wa tattajimuhum bil kufri ɗan shi'a ma suna cewa duk kafare ne su kaga ashe idan ɗan shi'a ba su yadda da sahabbai ba to ashe sayyidina Ali bai da kowace falala tunda dole waɗannan sahabban su za su ruwaito waɗannan halalolin. To idan ba a yadda da su ba a matsayin su suka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya za a ce dina Ali ya zama yana da falala. Wanda ka ga littafan sunna suke suke da falalolin sai dina Ali. Yanzu ka ɗauki falalar da ta ranar Haibar. Za a tafi yakin Haibar a shekara ta bakwai. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbansa da yawa sai ya ce la utiyanna rayata gadan rasulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi ce gobe da izinin Allah zan ba da tuta ga wani mutum wanda Allah ke son sa kuma manzansa ke son sa kuma shi ma yana son Allah kuma yana son manzan Allah sayyidina Umar yace fa batan nasu yadukuna lailatahum sai mutane suka kwana a wannan daren kowa yana ta tunani ayyuhum yubaha wai cikin su waye za a ba wannan tuta waye mai wannan kifar wannan riwaya tana cin sayi bukhari tana cin sayi muslim falamma asbahu gadau ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka waye gari sai suka zo wajen annabi sama da tattace kowa na fatan a ce shine za a ba wannan tuta ya samu wannan daraja ya samu wannan sifar kawai sai manzon sama ya ce aina aliyun ina sayyidina ali sayyidina umar ya ce wallahi bai taɓa burin a bashi shugabanci ba kamar wannan ranar saboda wannan darajojin da ya ji annabi sallallahu alaihi ya ambata sai aka ce ai sayyidina ali bai da lafiya manzo Allah sun ne ce a je a tafi da shi idan sa bai da lafiya yana fama da jiki aka taho da shi manzo Allah sallallahu alaihi ya masa tofi a idansa فأصبح كأن لم يكن بهما وزن sai idanuwan sai zina da suka ga kamar dama ba su taɓa ciwo ba manzan da su mai nika masa cuta ya ce um futa ala rifle hatta tanzila bi sa'atihim ya ce tafi sannu sannu har sai ka kai filin fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah to ka fara kiran su da kalmar shahada shekul islam taymiya ya ce wannan falalar a cikin falalolin sai na Ali to a kasu ma yiwuwa shi fa ba'ide mafi ingancin abin da aka ruwaito a game da falalolin sai na Ali ke kuma sahabban annabi suka ruwaito in suna da gilli suna da gaba da sayyidina Ali za su ruwaito wannan riwaya ba sai su boye ta ba in sun boye ta ba yake bayyana ta su suka ji daga manzon Allah sama kuma suka bayyana to kaga ashe in dai kana son ka samu falalar sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu to sai ka tabbatar da sahabban Annabi sallama su ne mummunan farko su ne abokanan Annabi waɗanda suka rayu tare da shi su ne almajiransa su ne waɗanda suka ji daga gare shi suka ruwaito alƙur'ani duk wani mai falala su za su faɗi cewa annabi ya ba shi falala kaza ko ya faɗi cewa yana da falala kaza ba wasu waɗanda suka zo daga baya ba suka haɗu suka ci suka koshi suka yi ta rubuce-rubucen iska suka rika rubuta tasuniyoyi a cikin littafai da sunan falalolin ahalin bai mun gane wannan ba ne ce sun mai yalzamuhum sannan ya zama tilas akan yan shi'a idza jawwazu ala al-jumhuri idan suka ce zai iya yiwuwa ga mafi yawan sahabbai alladina asna alaihim al-qur'an al-kadhiba wadanda al-qur'an ya yabe su idan har sun ce za su iya yin ƙarya wal kitmana kuma za su iya koya wani abu fatajwizu zalika ala nafarin qalilin aula wa azwajin danganta ƙarya da ɓoye gaskiya ga waɗanda suka zama ‘yan kaɗan shi ya bi. Yanzu misali sai a ce an misali sai a ce mun yi mitin a masallacin nan. Ga mu da yawa sai mai mitin sai a ce kowa kai ya faɗi abin da aka je aka yi. Kowa sirri ne, misali nake bugawa, sirri ne kan wanda ya faɗa. mu yawan masallacin nan a gefe guda kuma sai wasu suka ware su su bakwai sai suka yi bin sai aka ce kada wanda ya je aka ji wannan bayanin a waje kuna jin a cikin mu da muka fi yawa a masallacin nan da waɗanda suke su bakwai suwa za su goye wannan sirrin mutum bakwai yan kaɗan mutum bakwai shi ya za a kwanci fure ce ai ba a yi in za a yi wani munafunci ba a tara mutane da yawa a yi ba a tara mutane da yawa har suna da karin magana suna cewa a shirku kan kasnan yi dai shirkin idan kuka yi sirri kuka wuce ku biyu to ya tashi daga shirki sai dai a yi irin na imra asul aziz turawu da fataha an nafi ce to to faga shi sai ta je ta same uwarta sai ta ce mata wancan ba ta faɗa mini ai matar ministan minista fa tana neman tana neman yaranta amma mu kake faɗa ma kowa ni ma da wanda ta faɗa mun ta ce kake faɗa ma kowa sirrin mata ke sai ta ce mata amana ni ma amana a kafa ita ma wannan da ta faɗa ma wannan ce amana tsakani da Allah kake faɗa ma kowa ita ma ta je ta ce to wanda ta faɗa mun ni ma ta ce kan faɗa ma kowa amma tunda na yadda da ke na faɗa ni kake faɗa ma kowa ita ma ta je ta samu wanda sai yadda da ita da faɗa mata sahabban manzon sama sun wuce su haka matsayin su ya wuce wannan matsayin mutane ne da Allah ya tsarkake zuciyarsu babu ƙarya a tare da su ba sa tunanin ba su tunanin su koya gaskiya da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ta Allah ya tanaje su domin su riƙe alƙur'ani su karantar da waɗanda za su zo bayan su Qur'ani ya gaskata ta sanadiyyar su suka tabbatar da Al-Qur'ani gaskiya ne ta hanyar riwaya daga gare su. To kaga ashe idan ƴan shi'a ba su yadda da sahabban Annabi sallama cewa mutanen kirki bane su ne mummunan farko waɗanda Allah ya zaɓa washe dukkan wata falala da suke cewa ta tabbata sai da Ali washe ba tabbatacciya bace domin su za su ruwaito idan su suka rawaito su ko mutanen banza ne a wajen ƴan shi'a to shi sai za a libe da kowace falala mun gane abin da malai yake nufi to wannan haka abubuwan su suke yanzu wannan littafin na dai wannan mutumin ne da na ambata mana dan kasan kuwait dan kasar kuwait shi kuma wannan littafin nasa sunansa aliyun alaihi salam fil duha falalolin sayyidina ali ne ya tattara wai waɗanda alqur'ani ya ambata daga ciki ba karanta mana wasu daga ciki riwayoyin da suka ruwaito ya kawo yake ma'anar siratul mustaqim ba ba ba ba ba ba ba sai na siratul mustaqim ba kullum shine sai ce na kulu fi kulli yawmin fi salatina ashra marratin ala al-aqall sai kullum a sallan mu muna faɗi ala al-aqall su goma ke idina siratul mustaqim me yake nufi da ala al-aqall goma nan alal akalli goma mu ba sha bakwai nake yi ba kullum to shi ya ce alal akalli mafi karanci goma ko dai yana nufin a ƙara sha ɗin sha shi sha uku da shi ya tare na kalli ko kuma wani abu kan nasu ne na akidar na yin shi ai to kullum muna cewa in ji na sirat al-mustafi illa annana qad naghfalu an ma'ana sirat sai dai kuma in mun karanta sai mu rafkana ba ma ta wani a sirat din nan walau alimnahu da mun san me ake nufi da as-sirat al-mustaqim din nan da tagayyara haluna da halin ya canza inda salati a cikin sallah sai ce fa yawmi al-qulmi bi tafsir al-qulmi dai daga cikin manyan malaman shi'a ya fada a tafsirin sa ne suna tafsirul qulmi yace qala sai yace wa haddathani abi an hammad an abi abdullah alayhi salam abu abdullah shine wa jafar sadiq ko yace fi qawlihi a fadan Allah da yake cewa as-siratul mustaqim qala huwa amirul mu'minin alayhi الصراط المستقيم دلا فوتحت مشي إلا أمير المؤمنين ومعرفته لكم سننسى والدليل على أمير المؤمنين قوله تعالى دليل أكن شوى الصراط المستقيم إتكي سيدنا علي هذا الألا ليك شوى إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه للي في أم الكتاب أتكن اللون المحفوظ لدينا أو أم لعلي حكيم للي أفي علي حكمة وجفين وانا آية كده وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم wannan fa Allah ke siffanta kansa siffa Allah ce aliyu hakim din wannan yana cikin suratu cikin hawani cikin suratu zukhruf ne ko eh alim wal kitab al mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wa innahu fi umm al kitab ladayna la'aliyyun hakim afanaghribu ankum dhikra qat'an an kuntum qauman muslimin وهو أمير المؤمنين عليه شيء أمير المؤمنين في كل الكتاب وفي قوله الصراط المستقيم ولنا في تفسير الكل har sai da ya kawo makaba'ar da ta buga littafin an buga shi ne a um um wannan wannan kaddas wannan jihar a Iran suna ce mata um al muqaddasa kun ji na farko ke wannan falasar da na alici a cikin alqur'ani duk idan ka ce as-siratul mustaqim to sai da na ala ake nufi اهدنا الصراط المستقيم أقول فيجب أن نتعلم مقامات أمير المؤمنين عليه السلام ونبحث عن فضائله ومناكبه وأخلاقه yace ya wajaba musamman tsayoyin sayyidina Ali amirul mu'minin kuma mai bincike akan fadalolin da darajojin sa da dabi'un sa to kun ji asirarul mutakin sayyidina Ali ake ne al-kita sannan shine al-kita علي بن أبي طالب عليه السلام من ألقاب الإمام عليه السلام على الكتاب تقتل لقبا سيدنا علي أطيع الكتاب قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه في ألا إلا ذلك الكتاب ولن الكتاب لا ريب فيه بابك فانتو أكنسا هدى المتقين شي شريا ليك ما تصور الأدى سيشي روى الأمي في تفسيره الأمي يرويت أتفسير تحت قال أبو الحسن بن قال أبو الحسن علي بن إبراهيم حدثني أبي أن يحيى بن أبي إمران أن يونس عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام فيما ذكر جعفر قال قال الكتاب علي عليه السلام لئلا يأتي ذلك الكتاب للي ولا الكتاب لا غيب فيه باب قلت أجمد شيء هدى للمتقين شريعة نشيكا ما تطوغان الله وباون بني الكتاب سنن الله عليه la shakka fihi hudan lil muttaqin babu kokonto game da shi shiriya ne shi ga masu shi ga masu tsoron Allah qala in yace bayanin shi'a kenan wannan bayani ne ake ga shi'a cewa su ne muttaqu mun ji ko a adawa ne lil mu'minin sannan makiya sayyidina ala cikin alqur'ani yace sauka yalqa a ada'u amirul mu'minin jaza'an bima fa'al da sannu makiya sai da na'adi za su sa za su girbi sakamakon da abin da suka aikata li'annahum zalamu amiral mu'minina alayhi salam domin sun zalunci sayyidina ali kama zalamun nata kamar yadda suka zalunci mutane wa harrabuhum suka haramta musu min al-usuli ala imanin adil ba su samu shugaba adili ba yuhaqqiqu ahkam Allah wanda zai tabbatar da hukunce hukuncen Allah sai ce fayyar wil kulli shi ma nan al-kulli ya ruwaito في تفسير الآية تفسير الآية تجي سوى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يقلبون الله حديثا قال سيتي يتمنى الذين غصبوا أمير المؤمنين ولن تكي مسيدنا على قعتي ذاتي وذاتي بور أن تكون الأرض ابتلعتهم في اليوم الذي اجتمعوا فيه على غصبه حتى إلى ما كتاتر تسبوه الشيء ذكي a lokacin da suke masa faci sai ce a kulu shi wannan ahmad mustapha ya sai ce ina cewa innal ayata tushiru ila kufri haulai wannan ayat tana nuna kafircin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su suka hana sai dina al-mulki wannan fa littafin yana nan jare bai mutu ba gashi aliyun alaihi salam fil qur'an بقلم الكاتب والباحث الكويتي أحمد مصطفى يعقوب الكويت الطبعة الأولى 2009 ذا للدافع للدافع سمي قاش حتى التلفون نمبر قاش أقاتا أذبوتا mutum yana bukata sai ya buga ya ji to nan duk falalolin sai na ali ne wai a cikin alqur'ani ولاية علي في الأ... ولاية ولاية علي أقدم زمن سيدنا على أبسين زمان وأنهم ألا يرجع يقول لا شيء يا تقبل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ألا يأتي يقول أن لبقي إيماني وشك على قوة أن لبقي خخف ولا شين سيدي يذكر القمي رحمه الله رواية عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال إن رسول الله سمع أخذ عليه لعلي بالخلافة شيء أن لا يارجا يقولنا مبايد لوكة اللي عن الشيس شيء واسد سيدنا ألشين خليفة باين مرزنسا في أشرة مواطنة أو غاري قداغوبة ثم أنزل عليهم سنة يتوقع مصدى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي أخذت عليكم لأمير المؤمنين sannan gashi ahadul baiti alaihim assalam hum an-nujum wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahaddadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahr qala al-qulli an-nujum alu muhammad alayhi salam taurarin nan da Allah ya ce ya saka halitta su a sama da ake haskaka da su sune alu baiti ahadul baiti sune shine sai sannan garin ashhadu anna aliyan waliyullah ai a cikin kiran sallan yan shi'a suna kawo ashhadu anna aliyan waliyullah sai ce qala ta'ala Allah ya ce wa azabun min Allah wa rasulihi sannan sanarwa daga Allah da manzanta qala al-ummi rahimahullah ummi yace al azabu amirul mu'minin wannan azan din sanarwa ne amirul mu'minin ake ne wa fi hadithin akhar a wani hadithin nasu na daban qala قال يشي أمير قال أمير المؤمنين أمير المؤمنين يشي سيدنا علي كنت أنا العذالة في الناس مين ونند ألا يشي وأذان من الله ورسوله إلى الناس في اليوم الحج الأخر أن الله بريء من المشركين ورسوله يشي شيء ga ga faru ce yace as-sahabatu radiyallahu anhum yace sahabbai yazunnu ba'du ba'du ba'du ahli sunnah wasu daga cikin ahli sunna suna zakan annana nafusu sahabata wai muna zagin sahabbai wal haqiqatu khilafu dalika abin da yake tabbas sabanin haka ne fa innana nahtarimu ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu muna girmama sahabban annabi kada ne ke da kaman al-miqdad ibn al-aswad wa ammari da ammar wa abi zarri shi ya sa wa abu zarri wa salman su ne sahabbai kun ji sahabba alaihi salama al-miqdad ibn al-aswad amma ibn yasir abu dharr al-ghifari salman al-farisi su nawa to wannan su ne sahabbai ba zan maimaita muku yazunnu ba'du ahli sunnati wasu daga cikin ahalin sunna suna da kan annana na subbu sahabata mu yan shi'a muna zagin sahabbai wal haqiqatu khilafu dalika abin da yake tabbas sabanin haka ne babu zagin su fa innana nahtarimu ashab rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle mu muna girmama sahabban annabi kal miqdadi kaman al miqdad ibn al aswad وعمار عمار وأبي ذر سيدنا أبو ذر الجفاري وسلمان ثم سلمان الفارسي قال تعالى سيدي ألا ياتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار شيخا ولا آية سيدي وهم النقباء سوني وأن ننزع مقل أبو ذر والمقداد وسلمان وعمار ومن آمن da wanda ya yi imani wasa daga kuma ya gaskiya wasa mata ala wilayati amiri mu'minina kuma ya tabbata akan shugabancin sai na ai in ji wannan malamin nasu yace amma lazina ta haku hukuka ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma waɗanda suka keta haƙoƙan iyalan annabi fala yasihu bi inganta an mutlika alaihim laqab sahabatin da bikira da sahabbai لذلك سبب حكا فإننا نتبرأ موبا هو من من قتل الزهراء لون دي يكشف لا لا فاطم لا يكشف أنا فاطمة أو جين إنشياء لدينا أبو بكر وأسفق جنينها يساعد كيف من سكنتا ومن أمثاله تكون مكمن تنسى لأنهم in sadaku min al-iman domin duk waɗannan sun fita sun fita daga imani kafirai ne su qala ta'ala Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawu al-'adhab al-alim qala alladhi qala alladhina ja'alu amira al-mu'minin sune waɗanda suka musa sayyidina ali to haka za ka yi ta jin waɗannan mujahada maganganu masu ban mamaki kuma mutum ya zauna a rika karanta masa ila hanyar ta hawaye saboda imani to haka duk wannan dan karamar littafin gashi aka yi ci gaba da ka kawo maganganu masu yawan gaske masu kayar da hankali a cikin su ga sunan kala kala abubuwa da yawa ya kawo har littafin ya kai shafi 87 har da ka'imatul mahajir ku ji masdarorinsa da ya ciwo na farko akwai littafin al-ayyashi Muhammad bin Mas'ud ibn al-ayyashi kai Muhammad bin Mas'ud ibn Ayyash as-Samarqandi tafsir al-ayyashi mu'assasat al-a'la fi Beirut littafin sanadiyu al-Qunni Ali ibn Ibrahim tafsir al-Qunni تحقيق محمد الصالحي أقوم أخذ بالكتاب سنن الصفار محمد حسن بصائر الدرجات فيما أقوم أخذ بالكتاب sannan as-saduq Muhammad bin Ali bin al-Husayn sunan littafin nasa a tauhid shi kuma adabul ma'rifa a bayyana akhir da littafin sai al-Kulayni babban binji Muhammad bin Yaqub bin Ishaq al-Qadi a cikin littafin sa al-Qadi adabul usul islamiyya a Tabi'a babban birnin Iran annan aka buga littafin duk waɗannan littafan guda biyar daga cikin su ya tsamo waɗannan maganganun nasa da ya tattara su a cikin wannan littafin ya sa masa suna Ali alayhi salam fi du'a to yana da littafai masu yawa ga su ka'imar su a wannan zamanin yana nan yana ta rubuce rubucen sa irin waɗannan a yanzu a wannan yana da littafai sun kai arba'in da hudu duk kuma irin waɗannan maganganun ne a cikin wannan littafin eh ba alkhairi a ciki so da ka wannan abubuwa ne ga su ana ma mutane bayani su sani ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana mu ne mun kai mu ambata kuma burin mu shine muna ku abin da gyara ake bukata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ne sa ya afka cikin wannan musiba da wannan fitina ta aqida shi an ci ba Allah ya tsare shi fatan kenan wanda kuma Allah madaukakin sarki ya jagaje shi ya afka ya bata ya shiga cikin wannan fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsamo shi ya ji kansa ya dawo da shi ya bi tafarki madaidaici domin a gudu tare a tsira tare wannan shine fatan mu ba wani abin da muke da shi da ya wuce wannan dukkan mai wa'azi fatan da kowa ya shiga aljanna in babu wannan to ba za ka ma yi wa'azi ba sadaka Allah shi ya jaddada mu da ya albarka a cikin rayuwarmu insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi tambaya ta 73 da izinin Allah وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله